sha'anin addini din to idan ana al'ada ba a sallah kamar da annabi alaihi salatu wasallam ya ga daga cikin matan sahabbai da yi salata ayyama a qara'iki ki bar sallah kwanukan al'adaki to wannan kwanaki na al'ada ba a yin sallah a cikin su sannan in sun dauke ko ba a rama sallah saboda ita kullun ake yi in aka ce za ta yi al'ada sun ga dauka ramawa ko shi za ta zama akwai mashakka a addini Allah ko bai shar'anta mashakka a cikin addini ba sannan kuma ya rubuta cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa aure bai sai wus'unata amma wus'un ba me yin sallar ne da wus'un a hannunsa ba ba kuma shi zai iyakance wus'un ba Allah da ya shar'anta shari'a shine yake san yanke wus'u din saboda haka zai yi ta mata ta yalwaci komai idan lokacin da shi mai shari'ar ya san an samu kunci to sai ya dauke takalifin akan wannan kamar misali azumi da Allah ya farlanta shi kaga yayi ne daidai wasu na mutum wato ikonsa da damar da yake da ita amma idan rashin lafiya ta same shi ubangiji ya san takalifin ya ya kuntaci damar da mutum yake da ita to tun da aka samu kunci sai Allah ya dauke takalifin a lokacin ko tafiya ta kama shi shi ma wus'un da mutum yake da shi Allah da ya shar'anta shara ya san ya kuntata saboda haka sai ya dauke takalifin a lokacin sai ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to shine wus'u kenan to dan haka ita ma mai al'ada a wannan lokacin shari'ar harkar ibada da sunsu ta kuntata a lokacin an dauke mata sannan idan abin ya wuce in aka ce za ta za ta shiga wada rama abin take duk wata za ta waye gari rayuwarta kusan kullun a cikin rama sallah take don haka ubangiji sai janye ba a ramawa to don haka akwai abin lura da shi wannan al'ada din domin gudun kada a je lahira a game da Allah subhanahu ta'ala da bashin salloli to raka abin da za a mu lura da shi a nan fuska biyu ce kawai fuska ta daya shine kwanakin da jinin yake a gurin shari'a jini ne wanda ya zama uzuri ba za a yi sallah ba to idan aka zo ya wuce wannan to idan mace ba ta yi sallah ba kaga ba ta da uzuri kenan ba ta da dalilin da za ta yin sallah a lokacin da abin da take ciki ba jini ba ne to kaga wajibi ne a ce sai an san wato tazara ko kuma lokaci na jinin to amma masu ilimin shari'a suna cewa shi jinin al'ada kusan baya wuce kwana goma sha biyar a nan ake fai da shi to haka ya danganta ga mata kuma wata mafariya ce farawa ta yi ita wadda ta fara masu shari'a suka ce mafi yawa da tsare kunta za ta dinga gwadawa tsara in ta zuwa sai ta duba tsararta kwana nawa ta yi sau da aka ce sai ta yanke hukunci da tsararta ta taso da ƙawayenta wata ta riga ta farawa daman shekarun da ake iya fara al'ada wata shekara tara ya danganta da iyalin gida da kuma irin jininsu wata shekara tara suka ce duk wacce ta fara kafin shekara tara ba al'ada ba ce wannan wani abu ne da ba amma dai ta shekara tara da jini ya zo za a ɗauka al'ada ne to kwana nawa za ta ƙare sai a duba ƙawarta daya biyu a ga wannan kwana nawa ta ya dauke wannan kwana nawa sai a bata wannan hukuncin in lokacin ya cika bai dauke ba kawai sai a ce ya dauke sai ta shiga hukuncin masu tsarki kenan to sannan sai wacce take kuma ta saba wacce take ta saba wata tana yi wata kwana uku sai ya dauke wani bata da matsala wata kwana bakwai bata da matsala wata kwana goma bata da matsala wata sha biyu bata da matsala to sai kuma wani abu izo ya shiga abinda ta saba yi din yazo kuma sai jinin ya daukewa to ga wannan shi ma abin la'akari ne tana yin kwana uku jini ya dauke ranan ta zo uku sai jini ya daukewa da jini ya daukewa bayan kwana uku to me ya kamata ta yi to istazharat za ta zaman sauraro sai ta ƙara kwana ɗaya ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi tana sauraro kaga ya zama kwana hudu kenan in bai dauke ba na sai ta sake ƙara kwana ɗaya ya zama kwana biyar kenan in bai dauke sai ta sake ƙara kwana ɗaya ya zama kwana shida kenan to idan bai dauke ba a wannan sai ta yi wanka sai ta koma azuminta ta koma sallarta abinda ya ɗora akan kwana shida ya zama jinin cuta istihada kenan to daga wannan ya lazance mata shi a kan haka za ta tsaya iya wannan kwana shidan shine iya kwanakin al'adar ta har ƙarshen rayuwarta to sai wadda take yin biyar sai ya ki ɗaukewa sai ta ƙara ya zama shida bakwai takwas to daga wannan lokacin ya wuce takwas sai ta yi wanka ta koma harkar ibada abin da ya ɗora a kai ya zama istihaba to daga nan ita ma kwana takwai ya zama shine iya ƙarshen kwanakin al'adarta wacce take kwana goma sai ta yi goma bai ɗauke ba za ta ƙara sha ɗaya sha biyu sha uku to daga wannan shi ita ma za ta koma sha'anin addininta to ita ma iya adadin kwanakinta kenan na haila ba zai sake wuce haka ba ko ya haura haka za ta koma ibada kuma wanda ya zama ƙarin ya zama cuta wata kuma sha biyu take yi idan sha biyun ta bai ɗauke ba to za ta ƙara sha uku sha hudu sha biyar shi kenan an ƙuri su raka a mata ne daban-daban ake ƙure ba a mace guda ɗaya ba to wannan shi ne dangane da wato wasa na jini ya zo ya ɗauke ko ya ƙaru ko ya wani abu to sai kuma wanda yake zuwa ya zo yau gobe ya ɗauke ya zo yau gobe ya ɗauke to shi wannan duk malaman shari'a guda uku al'imamu abu hanifa da al'imamu malik da al'imamu ahmad ibn hanbal sun tafi a kan ran da ya ɗauke za ta yi wanka ta yi sallah in azumi ne za ta yi azumi gobe in ya dawo za ta dakatar da sallah ta dakatar da azumi jibi in ya ɗauke za ta yi wanka za ta yi sallah za ta yi azumi gata in ya dawo za ta dakatar da wannan duk ranar da izo za ta yi lissafi a cikin kwanakinta na al'ada ranar da ya dauke ba a sashi a cikin lissafin kwanakin al'ada to imamu shafi'i shine ya ce a'a shi a gurinsa kawai in dai yana ya zo yau gobe ya dauke shi gaba ɗaya hukunci ɗaya za ta bashi kawai ba za ta yi sallar ba to amma shi ma daga baya ya komo kan maganar wayannan malamai guda uku yace shi ma ya goyi da bayan su cewa ran da ya zo ta dakata ran da ya dauke ta yi ibada wanda kuma ta dinga lissafi idan mai yin kwana goma ce ya zo yau gobe ya ɗauke ya zo ya gobe ya ɗauke kaga za ta samu tsawon kwana ashirin kenan ranakun da izo su ne lissafinta ranakun da bai zo ba za lissafinta ba za ta yi lissafin kwana goma ba in ta ce za ta yi lissafin kwana goma lokacin hailata kwanan ta biyar dan ranar ta zo ba ita ba ce ran da ta zo ita ce ran da ba ta zo ba ita ba ce ran ta zo ita ce to wannan shine abin da ya kamata mu yi la'akari da shi akan wannan to sai bangare na biyu shine zuwansa lokacin zuwansa da lokacin daukewarsa shi ma abin la'akari ne saboda ita sallah an yi ta ne akan lokaci sallah azhar tana fara ne tun daga zawwali lokacin da rana ta bar tsakiyar sama in ta tafi ta tafi kuma lokacin ta muktari zai kare sai da rurinta ya shiga sannan kuma lokacin sallar la'asar zai shiga to za a dinga tafiya tsakanin azar da la'asar za su dinga tafiya kafada da kafada suna tafiya kafada da kafada har zuwa faduwar rana a mazhabin imam malik shi da azar da la'asar suna tafiya kunnan doki amma in ya rage minti hudu rana ta fadi suka ce to azhar ta tsaya daga nan ba ta danganawa da faduwar rana la'asar ita ce take zuwa ta dangana da faduwar rana imamu shafi'i ne ce shi a gurinsa dubbin a haɗe suke tafiya sai sun dunguri faduwar rana to haka kuma magariba da isha in magariba ta shiga ana tafi ana tafi isha ta zo to kuma sun haɗe sun zama tagwaye suna tafiya suna tafiya sai ya rage minti uku minti hudu alfijir yake to to daga wannan lokacin magarba ta tsaya ita kuma isha ita ce abin ya rage minti uku kai to ita magarba ta tsaya ita isha ita ce za ta wuce to don haka wajen wayannan gurin ake da aka idan mace tana zaune tana harka ko mantuwa ko wata shagala ta sa ta ba ta sallar azahar ba ko ba ta azahar da la'asar ba tana yunkuri za ta ya rage minti biyar rana ta faɗi amma ba ta azahar ya rage minti biyar rana ta faɗi kawai sai al'ada ta zo mata to da al'ada ta zo mata a wannan lokacin aka duba minti biyar za a ga cewa za a yi sallar raka a biyar kenan za a yi sallar a zahar hudu a samu ɗaya tak daga cikin la'asar ita kuma annabi alaihi sai ce man adraka raka'atan fi salati faqad adraka salata tunda aka samu wannan raka'a ɗayan shikenan to lokacin zai yi lokaci a zahar da kuma la'asar raka'a ɗaya saboda haka al'ada ta zo mata a cikin lokacin azhar da la'asar idan al'ada ta ɗauke wannan azar da la'asar ɗin ba za ta rama su domin ta yi al'ada a lokacinsu amma idan ya rage minti hudu rana ta faɗi ko minti uku ko minti biyu ko minti ɗaya sai al'ada ta zo mata alhali ba ta yi azhar da la'asar ba to idan al'ada ta ɗauke sai ta rama sallar azhar ba za ta rama sallar la'asar ba a mazhabin malikiya saboda lokacin na azhar ya tsaya da ya rage sarraraka a hudu azhar ta kare la'asar ce to in al'ada ta zo mata ya rage raka a hudu ko uku kaga ta al'ada a cikin lokacin al'asar ba ta al'ada a cikin lokacin azhar ba saurakan al'ada ta dauke za ta yi azhar ta ranar amma ba za ta yi la'asar ba haka ita ma magarba da isha idan wani abu ya dauke ta hankalinta ko bacci ko ma menene uzuri ba ta yi ba ko sakaci ta yi sai lokacin da ta yi hunkura za ta yi ya rage sallah raka a hudu alfijir ya keto sai al'ada ta zo mata kaga a wani lokacin za ta iya yin magaraba uku ta sami isha daya shikenan to a wannan in al'ada ta dauke mata ba za ta rama magaraba da isha na wannan ranar ba amma in ya rage raka'a uku alfijir ike to al'ada ta zo mata to in ta dauke za ta rama sallar magariba ta wannan rana ma ba za ta rama la'asar isha ba domin ta yi al'ada ta yi al'ada a lokacin ishar wannan ma ba ta al'ada a lokacin magaribar wannan ba to haka kuma sallar asuba ita ma idan ba ta yi ba sai da ya rage minti minti daya ko raka'a daya rana ta hudu sai al'ada ta zo mata ita ma sallar asuba ta wani rana ta sarai a kanta in ta gama ba za ta rama ta ba to sai kuma ɗaukewa wannan lokacin zuwa ne sai ɗaukewa a lokacin dama na ba magana wai ko ta suka ci ko ta dama in tana al'ada ba magana ta sallah to kawai da al'ada ta tashi ɗauke mata sai ta ɗauke mata ya rage minti biyar a yi rana ta faɗi tana ɗauke mata a wannan lokacin azahar ta hau kanta la'asar ta hau kanta su raka sai ta yi azahar na rana sai ta yi la'asar in ma ta iya yin taimama ta yi su in ma ta bari sai ta yi wanka in ta gama sannan sai ta zo ta yi azahar da la'asar sannan ko sai ta yi magarba in kuma ya rage raka'a hudu ko uku ko biyu ko ɗaya rana ta faɗi sai al'ada ta ɗauke mata saboda haka ba za ta yi sallar azahar ta wannan ranar ba saboda wannan azahar din ta tafi a lokacin al'ada amma la'asar ta hau kanta saboda al'ada ta dauke a cikin lokacin al'asar za ta yi la'asar a wannan in ya rage raka a hudu ko uku ko biyu ko daya la'asar ta hau kanta amma magarba ta sare saboda ta riga ta al'ada a lokacinta haka lokacin asuba shi ma idan al'ada ta dauke mata ya rage sallah raka a hudu alfijiri ya keto sai al'ada ta dauke mata kuma tabbatar ta dauke mata to a wannan lokacin za ta yi a wannan magaraba ta wannan ranar tana kanta isha ta wannan ranar tana kanta in ba ilmantar da ita ba za ta kawo alaka tsakanin alfijir da kuma almuru ba sai ta dauka ba su dangantaka a haɗe suke in ku ya rage raka'a uku ko biyu ko ɗaya sai al'ada ta ɗauke mata to ta ɗauke mata a cikin lokacin isha ba ta ɗauke mata a lokacin magaraba ba don haka magaraba farka ce ta duba ba ɗora mata wannan ba wannan baya cin abin da shari'a ta cin an yi haka zai zama kamar an yi tsauri kuma za a wahal da ita shari'a ba ta dora wannan ba amma dai ana buƙatar tana la'akari ta take ji tana duba in abin ya zo ta fahimci abin ya faru to shine za ta da wannan hukunci amma ba cin za ta kwanta bacci sai ta dudduba ta yi kaza ta yi kaza ba da ta farka daga bacci nan ma ta dinga biya ba haka shari'a ta ce ba kusan hanyoyin da suke bi su su gane abinsu su ake barwa kayan su su abinsu to ina ga watakila nan ya kamata na sa aya Allah samu cikin alazini ya stami una alƙaula wa ya tabi una a sanahu a ƙulu ƙauli ha za a tsakirullah li wa lakum ta sai dai akwai wani abu da nake so na ja hankali cewa wato masu ilimi suna cewa inar jawa da ƙarya kabu in garman doki yana iya zama ƙuru wa annan na raƙar ta kabu wuta tana iya bucewa to annal insana muhallin nisyan mutum ko muhallin wato wato wato mantuwa ne a ranar da na yi magana akan hadisin da annabi alaihi ya yi magana da su abdurrahman ibn samurata radiyallahu anhu wanda annabi alaihi ya ce ya ga ayyukan bayi ana nuna masa ga irin amfanin da ayyukan suke yi to akwai inda ya ce ya ga mutum a kan siraɗi yana tsaye yana ta makyarkyata sai ce kama tsar'udu sa'afatu fi yawmin asif to lokacin na fassara sa'afa da karma kanari wannan zalla ce ta lisan wato tuntuban harshe ne sa'afa shine zarba irin ganyen dabino din nan shine sa'afatu in iska tana kadawa za ka ga yana wurwuri yana yin rawa hakan nan ko irin talabijin ina ka nuno kasashen da irin iskan nan mai karfi ta bala'i guguwa ta taso irin wayannan itatuwan an fi ganin girgizar su sosai fiye da irin wayannan su darbejiya to ana ce kamar wannan sa'afa abin zarbar dabino kamar yadda wannan yake faɗa imru'ul qais ibn hujr al-kindi yana cewa dattul harbi wa sabatan jawad al-mihashati wal mirwadi sabuhan jumuhan wa ihdaruha kama ama ati sa'atil muqadi kama ama ati sa'atil muqadi sa'ab shine a kunna ya bushe a jefa shi a wuta dinnan irin yanda yake kama wuta shi haka yake yake faɗa shi a gurin yaƙe-yaƙen su kama ama'ati sa'afil mugali saka sa'afa abin dabino kenan itacen wannan reshen yana jikin uwarsa a tsaye in ana iska zai ta dinga kadawa to haka mutum ya dinga a kan saradi shi kyakkyawan zatansa ga Allah ya zo sai ya sa shi kawai sai ya dena to wannan shi ne to Allah ya hore mana kyakkyawan zato din ga Allah zuwa da ta taso yanzu ta rashin yi wa Allah kyakkyawan zato Allah raba mu da ita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ji an kila ne akan maganar al'ada da na ce shekara tara in jini ya zo to al'ada ce wacce take kasa da shekara tara ita ce ba jini ba ba na al'ada ba ne haka kuma duk wata ta shekara saba'in shi ma suka ce in jini ya zo mata ba a ɗaukansa na al'ada sai dai kawai wani abu kuma daban da ake samu daga ubangiji subhanahu wataala wannan ana samun abu i canja ana samun haka tunda mun ga akwai wadda a nan aka sami irin wannan a cikin unguwan nan wacce sai da ta shekara ɗari ta haura kuma ta yi aure kuma ta haihu eh ta aure ta haihu shekara ɗari ta haura shekara ɗari sannan ta yi auren kuma ta haihu kaga wannan wani abu ne da ubangiji yakan yi shi inda iso to amma abin da aka fi sani na ada in ta kai saba'in shi kenan wannan al'adar ta dina domin allah ya rike mahaifar ta dina aiki to abin da ya ja hankali na a kai cewa wannan magana tana da buƙatar a kula da ita sosai saboda ita al'ada in ta zo ubangiji ya shimfiɗa wani so kwance-kwance a kai shine mutuntaka ita al'ada an ajiye ta ne domin a samar da nasaba da kuma sarakuta don nasaba da sarakuta shi yasa laki sai alhamdulillah zai kalaka min alma'i basharan waje alahu nasaban wasira wa kana rabbuka qadira a bambanta zuri'ar mutum da zubinsa da sauran dabbobi da sauran halittu gabaki daya so da ka shi ita wannan al'ada ita ce alamun balaga daga cikin alamun balaga akwai al'ada idan ta riga ta samu a wannan lokacin ita ya ta zama daidai da mahaifiyarta ta zama daidai da kakarta duk abin da Allah iya wa kakarta haka zai mata daga wannan ranar mala'iku sun ɗauko alƙalami sun ɗora a kanta da maganarta da aikinta a gurin shari'a ta zama doka duk abin da sai sai an mata amma kafin ta yi al'adar lokacin yarinya ce ba alƙalami a kanta komai ta yi ruwa ta sha to da haka iyaye da aka ɗauki 'ya'ya aka ba su amana ce su za su kula da 'ya'yan da lokacin da aka zo an ce in yarinya mace za ta kwanta bacci an fi so iyaye su dinga ba su abin da ya shafi fari su dinga lullaba da shi idan tana amfani da abu fari idan wannan abin ya zo ya taba mata tufafin to iwa za ta yi saurin ganewa tana ganin haka ta faru to sai a zaunar da ita ga mata yau da ni da ke fa mun zama daya duk lafazinki mala'iku za su rubuta in nagari ne za a yi sakamako in mugu ne za a yi sakamako yau dai aikinki abu nagari za a yi sakamako mugu za a yi sakamako daga yau ki sake daukan doka a hannu a miki wani abu kirama babu yau sai dai bin shari'a sai a dora ta akan wannan dora ta akan kunya ka kula da kaza ki kula da kaza ki kula da kaza ki kula da kaza shikenan sannan a dora ta akan sha'anin addini yanda za ta lura da harkar sallah da lokacin zuwa da lokacin daukewa da lokacin tafiyarsa daidai da lokacin wasa dan ta zama ta bi Allah subhanahu wataala da wato da ilimi to wannan shine abin da yawa tafi iyaye mata su dinga yi sannan daga cikin abin da ake son mata su kula manya shine irin wayannan hukunce-hukunce na al'ada sukan iya samun rikici a kaiwa malamin fikihu ba zai iya warware ba sai ya nemi taimakon mata a koma gurinsu su suka san shige da ficen abin da wata ta zo ta ce a wannan ai kaza sunansa ai kaza ne kaza ne ai ga yanda yake shikenan taho shikenan fakihi ya samu hanya a kotu alkali in aka zo da matsaloli na mata takan rikice wa kotu shi alkali ya rubuta kada ce a je a nemi mata su siyo kotu bayani in suna da ilimi suka na wannan abin sun san hukunce-hukunce san al'adarsu da komai yanzu nan sai su rubuta wannan abin su warware da an ga alƙali ya ga ya sani hukuncin shari'a yana ganin wannan shi an haskaka masa sai yanke hukunci bisa sani don haka muke jan hankalin mata a ƙasar nan sakacin da suke a yanzu suka ɗauki wannan abin bai shafe su ba komai ya zo sai su ce kawai su tafi asibiti ba a raina asibiti ba amma asibiti ba a nan ne ake samun gogewa ta yau da gobe ta sanin irin waɗannan abubuwan ba tunda su suke su ya kamata su fahimci wannan su zama sun gane wanda in wani abu ya taso shari'a za su yi bayani da yawa in wani abu ya taso aka aika wa mata in aka samu ƙwararriyar mace idan ta rubuta ko ta faɗa mani ya rubuta aka kai wa alƙali ta ta ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da mutane za su ƙi alƙalin ya rubuta kada ce a je asibiti a yi test idan aka rubuto ba a samun bambanci da abin da ta faɗa ita ba test ɗin ta ba saboda gogewa ce ya kamata mata su mai da hankali da abin da Allah ya bamu na hankali ya bamu ne don mu amfani da shi a rayuwarmu mu fitar da kanmu daga cikin abubuwa wanda suke na rintsi to wannan shine abin da nake jawo hankalin mata a kai dangane da wannan su lura da 'ya'yansu akan wannan su dora su akan daidai sannan kuma su lura da shige da ficen saboda taimakawa malamai wajen fitar da hukunce-hukunce in irin wannan abin ya faru assalamu alaikum to shi maimaita kiran sallah daya a masallaci daya ai ba shari'a ba ce ba ce a dinga maimaita kiran sallah a masallaci daya ba sai dai mutane ladanai ne suke jin daɗi watakila in wannan kiran sallah shi ma na son sai yayi shi ma wannan izo eh wannan shi ma izo amma a ka'ida in lokacin sallar asuba ce ake kiran sallah bi kawai kafin ya shiga ayi in lokacin ya shiga ayi shikenan amma duk sauran salloli lokacin kawai ake kiran sallah an gama da wannan eh man al'ada ce ta zo ta mutane wannan ladanin yana so ya shi wance yana so to wannan kaga sa su je su ta yin abin sama shari'a ba haka ta ta shimfada ba sai kuma mutum yana sallar nafila ko ta farilla aka zauna kiran sallah ba zai ba zai kwaikwayi mai kiran sallah ba shiru zai ci gaba da sallah a guri ɗaya ne aka samu zai iya yin wani abu sai an zo kan mutan annabi alaihi salatu wassalam wannan zai iya yin salati yamma shi ma ba a fili zai ba a cikin asirce zai yi salatin ya ci gaba da abin nan din nasa haka zai yi sannan kuma wajen kwaikwayon kiran sallah din in aka zo shahadata ni wani wurin ba sai ya maimaita su ba in ladin ya ce ashadu Allah ilaha illallah sai ka ce wa ana shi kenan ka wuce ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah sallallahu sai ka ce wa ana to an samu sabai sun ce a gaban annabi sun haka aka yi kuma ya tabbatar ya sallallahu sallama saboda haka ana iya yin wannan an an zo shahadata ne in ya faɗa kai sai ka ce wa ana ma'anarsa ni ma wannan shaida da kai ni ma ita na yi ya sake shaida ta annabta annabi alaihi ce ni ma ita na yi to shi kenan ka gajarta kuma za ka samu abin da ake so a samu din sai alaikisalam da na so in aimin afuwa magana da ake dai jumhur na kyau magana na mutane amma dai na san da ake nan da su duk mafi yawa suna da abin larabci a wajen addu'a kiran sallah alama rabba hazi da wata ta ma salatul qa'ima hati muhammadin salam ala wasilatu wal fadilatu wa darajatul rafi'a wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'atta yawa ana samun ruwa ta zo wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'atta maqaman mahmudan kaga na kira ce sai kuma a wasafa ta da ma'arifa allazi wannan kaidar larabci ba a yi sai dai al maqamal mahmudan allazi amma a wannan haka yake ana yi maqaman mahmudan allazi wa'attahu saboda mai ya halitta a larabci a yi saboda ya zo da a siyakul madihi in yabo ne abu ne na girmamawa da farzantawa da yabansa to ya juza arabiyatan ai haka haka in ya zo a siyaki na zammu zargin abu shi ma ane saboda haka ya zo a cikin arkama an tajabal arab shine alqur'ani yace wailul likulli humazatil lumazatin kaga homazatin nakira lumazatin nakira sai ce allazi jama'a malan mu'addada so za a tata siyaqil zammi saboda kai juzu arabiyatan a shigara da aka yi ta wannan dan za a yi samun rikici a cikin cewa wanda ita kuma istihada take da'ima wato su ma matan iri biyu ne akwai wacce take jinin su ne haka gadan gidansu ne duk yar gidan al'adarta ba ta yanke wato jininta baya daukewa akwai kuma da daga baya abin yake samunta to idan an zo mace ta samu kanta a wannan cewa jini yana zuwa mata koyaushe shi a cikinsa take to tana iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin cuta ta hanyar dumi tana jin sa koyaushe amma na al'ada in ya zo tana gane ɗuminsa ya bambanta da wannan tana jin wannan ɗumin to ta san al'ada sau sai ta dakatar da shanin addini tana jin wannan dumin ya dina ta san ta dauke shike ma ta da ba ta da matsala wata kuma karfin fitarsa tana bambancewa wannan na cutar fitarsa daban wannan na al'adan yanzu tana jin bambancin fitarsa to shi ma da ta ji wannan canjin to ta san al'ada ta zo tana jin wannan canjin ya janye ta san al'ada ta dauke sannan wata kuma da kamanni take ganewa kamar wannan in ta zo takan bambanta da wannan wata kuma da karni take ganewa karnin wannan ya bambanta da wannan to wata gabaki daya babu wayannan alamun da karnin da dumin da karfin da launin duk ba sa canjawa to wannan ta zama haka to ita sai dai a dauki hukunci kamar wadda ta zo gaban annabi alaihi ta ga mata ce ita kamar an yanka kaza haka abin yake fita ko kamar an yanka rago ba ta iya bambance kowane lokaci sai ce to zaɓi kwana shida ko bakwai a kowane wata kawai ki yanke al'adar ki kwana uku bakwai ne kawai saboda ka duk watan duniya in ya zo idan ramadan ya kama za ta ci gaba da azumi tana sallah daga ran da ramadan ya kwana ashirin da uku sai ta ɗauka al'ada ta zo mata za ta daina azumi za ta daina sallah har sai ramadan ya cika in ya cika kwana bakwai ta cika shikenan sai ta dauka al'ada ta dauke in bakwai ta dauka in shida ta dauka ran da yaje kwana 24 shikenan za ta dakata duk watan duniya in ya kai 24 shikenan za ta dakata in shida ta dauka in bakwai ta dauka in ya kai 23 shikenan za ta dakata za ta dauka al'ada take in wannan kwanakin suka cika to shine za ta komo shi a nan addini to ita ma annabi alaihi sai ya gaya mana salo wadda in ta samu haka ga yanda za ta yi sai ce to me wannan idan kwana bakwan ta cika to da azahar za ta fara idan lokacin azahar yayi to ba za ta yi sallah azahar din kai tsaye ba sai ta ja lokaci tukun lokaci ya shiga ya zurfi annabi sai ce sai ta sai ta sai ta kamar jam'i suri wato jam'i asura sai lokacin azhar din ya zo gab la'asar za ta shiga sai ta yi wanka tana gama wanka sai ta shiga sallar azhar tana sallama la'asar ta shiga tana sallama daga azhar sai kuma ta mai da la'asar haka annabi alaihi ya ce ta yi to in ta yi wannan sai kuma ta bari sai rana ta faɗi ita ma rana ta faɗi magaraba ba za ta yi ba sai ta ja sai lokaci ya ɗan shiga sai ta sake wani wankan idan ta yi wankan to sai ta yi sallar magaraba tana sallama isha ta shiga sai ta yi sallama to daga iya wannan ranar cikin ta komo kamar da za ta shiga da sallolin ta kyamma duk lokacin da kwana bakwai ta cika za ta komo sallah to ga sallan da take yi za ta yi wanka a ƙarshen azahar sai ta yi azahar tana sallama la'asar ta shiga sai ta mai da la'asar haka magarba da isha ita ma za ta ja lokaci tana sallama daga isha daga azahar magarba sai ta shiga isha ma shi ma da magarba sai ta sake maimaita wankan kamar yadda ya wance wannan shine hukuncin gara da kai wannan tambayar assalamu alaikum na iya wannan yana tsayar alayhi salam ai azahar azahar ba ta da wata abokiyar sallah ai shine ba ta da wata ta gwauruwa ce ko eh asuba a karka shiga da wannan abin da yake da mai kici a addini irin haka ba a taba shi domin wannan maganar tahiyatul masjidi da maganar an ce kai da maganar shari'a ta hana sallah masana suka ce in kana so kai tawafukin wannan hadisan sai ka bi mas'ala guda 70 kafin ka iya yanke hukunci so da ka irin wannan barin sa ake yi eh amin assalamu alaikum kuma ko malam wa abin da ya faɗa ƙarya iki ayo duk wanda ya bada fatawa na ya bada kuskure kowai ko rawanin sa ya kai tilmi 30 ai ba maganar ra'ayi bane ai maganar nasi tunda ubangiji subhanahu wataala yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu qurtu ba wa uban da ya isa iso ke wannan kowai ya tarabbasna bi anfusina salasata quru ko me isa ma ice ya tarabbasna usulubi na larabci akwai alfazu da ake akwai akwai kalamu da ake kiransa khabar akwai kalamu da ce da ake kiransa insha shi khabar shine wanda yake daukan ƙarya da gaskiya li zatihi gundarin maganar za ta iya zama ƙarya za ta iya zama gaskiya ibrahim yana gida shaka je gida aka tarar yana nan wannan maganar ta zama mai gaskiya in aka je gida aka tarar baya nan wannan maganar ta zama ba gaskiya ba to mali za ta iya ka gundarin maganar ce to akwai kuma wacce take kalmar ita kanta ita ce take dauke da gaskiyar kura ba ta karba ƙarya in ka ce Allahu Ahad wannan ba zance ta ta mili daga wal kaziba wannan gundarin kalmar ita ce ta dauke gaskiyarta da kanta kura to akwai kuma zancen da yake khabar ne amma mai fadar ya saba magana ya tamilul kaziba yana faɗa gaskiya ne annabi alisa cewa kaza ne magana ko qur'ani wannan babu zancen ya tamilul sirqa wal kaziba to kar zance na biyu shine insha insha'i shine wanda ba ya karba ƙarya ko gaskiya shi insha'i yana iya daukan umarni ce tashi umarni ne ba magana ƙarya ko gaskiya a ciki ko hanya ce karkata shi ko tambaya ce ina wane yake ko buri ina ma ina da kaza to duk irin wayannan sune ake kira insha ba sa karɓar ƙarya ko gaskiya ufiya umarni ne a ciki to shi na harkar umarni akwai zance da izo alqur'ani yakan zama kalma ce guda ɗaya amma takan zama insha takan zama khabar yanzu kamar man da kalahu kana aminan kaga kalma ce insha'iya min nahiyatul khalq khabariya min nahiyatul khaliq waya ɗaya ne lafazin amma biyu ya ɗauka saboda hikimar qur'ani da kuma zulfin qur'ani da yanda yake dauke da ma'ana mai nauyi man da kalahu kana amina kaga kana aminan dinnan insha ce bi nisbatil khalqa kan halitta ma'anarsa man da kalahu fa aminu bima utitu min quwa wanda duk ya shiga ku bashi kariya in ba a bashi kariya ba fa ba bugun warni ba sai ga qur'ani ba wanda zai taba shi dan an samu hargitsi a ka'aba ko wani abu bai faɗi ƙarya ba amma a wajen ubangiji ba insha'i bane shi wannan shi shi khabar ne wanda duk ya shiga wannan masallacin ya zama amintacce amma kiyama ta tashi zai gani shine min nahiyatul khaliq to saboda haka idan ubangiji yana son umarce mu da abu sai umarce mai ce ku yi kaza to yana so ya nuna mana wannan abin yana da muhimmanci a gurinsa umarnin mu kula da shi sosai to sai ya zo da shi da siga ta mudari'i abin da yake afkuwa yanzu amma abin da yake nufi umarni abin da yake nufi umarni ma'anarsa ku musulmi kun saurari umarni na kuma kun karɓi umarni na kun ko fahimci umarni na har ma kun shiga kun ci gaba da aiwatarwa su shi sake zuwa da shi da sigar ana yi saboda ka ta al'ad wannan idda da wannan siga izo ya tarabbasna bi an fusuhin na salasa ta kuro kamar cewa matan musulmi sun ji umarnin na Allah sun fahimci umarnin kuma sun shiga aiwatarwa kaga wannan ba wanda ya isi soke shi tunda aka zo da shi siga aiwatarwa ka gani kalma ce kabariya lafazan insha'iya ma'ana shi ma man da kalahu kana amina shi ko muhimmancin sa hayya ko wancan shi sa sai da shi da sigar madi kamar musulmi sun ji umarnin sun bi sun gama kawai sauraron karɓar lada suke shi sa yazo da kana suraka wannan abin duk wanda yake bada fatawar cewa idan mace aka sake ta za ta tafi ta je ta yi scanning ta yi wani aure ya bada fatawa bisa kuskure kowaye tun da ƙur'ani ya faɗi wannan ba wanda ya sai canja wadda ma ba ta al'adar gaba ɗaya ba ta fara ba ba ma za ta ɗau cikin ba ko ita ba ta isa ba tun da ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhur wallahi lam yahidna sai an yi dole sai an yi saboda ka a cikin wannan akwai isa ta Allah haka ice te kuma dole sai ta yi sannan akwai haƙƙin miji wanda idan ya so zai mai da ita sai ce la tadri la Allah la yahudi su ba da zalika amra in yace mata ta je ta je kawai ta sakanta aure ina wannan haƙƙin nasa kaga an an an an kauda shi akwai wayannan do a ciki sannan akwai kuma nuna cewa a tsaya a karya lagon mace domin idan wata ta ga kyakkyawa ce ana ana ta wato wadari a kanta ana ta kai mata abin nan to za ta karafshiya idan wani abu ya faru za ta iya ga mijin yau za ka suke ni gobe zan yi aure sai Allah dan kar haka ta ce sai ta zauna ta jira ko yar wace ce ita dan a karya wannan alfaharin da za ta yi a hana ta saboda idan malami zai bada fatawa sai ya tsaya kalli nusus ya kalli abubuwa da zurfi ba haka kurin da abu ya zo kurin ya faɗa amsa ba a yin haka saboda duk wanda ya bada fatawa wannan ya bada bisa ya bada fatawa bisa kuskure akwai wayannan a ciki eh akwai wanda sun kwanta mun zama dangane da wayannan da amma dai sai a abin nan din saka eh assalamu alaikum din nawa ake zuwa mace tana da cikin ajiya auna da na'ura a ce babu inda malam nura yana nan shi yana da alƙalama da ake ta kawo mana kokan wannan wajen wata ɗaya da suka wuce na tambaye shi ce matan sun haura ɗari bayan mako min tambaye shi an sake ƙarin sama da guda talatin to abin da ya zama haka akwai ɗin ita tana jin akwai amma an je an auna babu to wa zai dogara da wani na'ura a wajen yanke hukunci na shari'a saboda haka yin amfani da scientific devices a cikin abubuwan da suke akwai nasi na shari'a bai kamata malamai su dinga shigo da su ba bai kamata ba eh assalamu alaikum